المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي افتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a yau wannan safiya ta asabar wadda ta dace da sha tara kenan sha tara ga watan rabiul awwal wata na uku a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wadda kuma ita ce safiya ta takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya dan ci gaba da karatun da muka saba na annahu a cikin littafin at-tuhfatu saniyya bi sharh al-ajrumiyya wannan kuma shine darasi na 31 to darasi na 31 ina muka tsaya wancan sashin shafi na dauke na to karanta mu
بسم الله الرحمن الرحيم تدريب على الإعراب أعرب الأمثلة أمثلة الآتية إبراهيم مخلص وكان ربك قديرا إن الله سميع الدعاء
مم.
الجواب إبراهيم مبتدأ مرفوع بالابتداء مم.
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مم.
مخلص خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة كان فعل ماض ناقص مم.
يرفع ال- يرفع الاسم وينصب الخبر وينسب وينصب الخبر مم.
رب اسم كان مرفوع بها مم.
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة مم.
ورب مضاف والكاف ضمير المخاطب مم.
مضاف إليه مبني على الفتح في محل خط في محل خطر مم.
قديرة خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة جميل ina ga wannan kawai ya bayar ne a matsayin tadrib ya nuna wa mutum yadda zai li'irabi idan ya tashi yin li'irabi ya kawo jumlar ibrahim mukhlis da kuma jumlar wa kana rabbuka qadira da kuma inna allaha sami'u du'a sai yi li'irabin su dan ya baka a matsayin namuzaj idan ka tashi yin li'irabi ko da ba wannan jumlar ba hanyar da aka bi aka yi li'irabin wannan jumlar ita za ka bi wajen yin li'irabin kowace jumla jumla ta farko ibrahim mukhlis yanzu na ibrahim mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira wato marfu'un bil ibtida akan tambaya a ce ma sababu raf'il mubtada shi mubtada me yasa ake yi masa rufa sai فهو مرفوع بالابتداء يعني بما أنه جاء في بداية الكلام فإنه يرفع لمجيئه في بداية الكلام اسم جاء في بداية الكلام اسم وابتدأت به الجملة فيرفع لهذا السبب لا لسبب آخر غير الابتداء فالابتداء هو السبب في رفع المبتدا ina fatan kun fahimta mukhlis kuma shi kuma khabarul mubtada marfu'un bil mubtada'i shi kuma kabar abin da ya sa samu rufu'a sa mubtada ne ya haifar masa da rufu'a idan wani ya tambaye ka ma sababu raf'il khabar fataqulu sababu raf'ihi al mubtada fal mubtada huwa alladhi sabbaba ar raf'a fil khabari طيب ما الذي سبب الرفع في المبتدأ فسبب رفع المبتدأ الابتداء هذه تعليلات نحوية معلم النحو سكان أم بشونا مثلا دليل ين كذا شيني كذا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ولا جملة فرقوية الجملة تبيو كان وكان ربك قديرا يعني كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر وتو كان فعل ماض ناقص wato akwai fi'ili madi wanda yake naqis akwai tam الفعل الماضي الناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوعه الفعل الماضي وانك الكامل او التام هو الذي يكتفي بمرفوعه abinda suke nufi da fi'ili madi na akis kenan wanda ko da ka kawo masa marfu dinsa ba wadatarwa wajen jumla ta cika sai ka kawo wani abu amma fi'ili madi tam ko fi'ili wanda yake tam shine wanda yake dan ka kawo masa fa'ilin sa jumla ta cika ko da ba ka kawo wani abun da daban ba ina fata an fahimta hmm? a ba lalle bane ba da muta'addi daban wannan daban muta'addi ah, daban wannan daban don idan ka ce muta'addi kenan wancan wanda yake tam oh, ya zama muta'addi wannan kuma ya zanto gairu muta'addi ba haka bane ba wato su af'alun naqisa ka'idar su sukan shiga cikin mubtada wal khabar ne su yi aiki a ciki al af'alun naqisa tadkhulu fil mubtada wal khabar tarfa al mubtada wa yusamma ismaha wa tansibu al khabar wa yusamma khabaraha shine kamar su kana din da laysa da amsa da asbaha da adha da dhalla da bata waɗannan suna ake kira al af'al an naqisa don ba za ka iya cewa ba ka ta cika sai ka karasa ka'iman kana zaidun mujtahidan amma idan kawai ka kana zaidun kai to kowa ya san a nan gurin kana din ba fahimta ce ba na kaisa ba wato abin da yana koma zuwa ga niyyar mai magana bai yi nufata don ya nufaci fili ya zama nakasi to ya tabbatar dole la yakfi marfu'i dole sai ya kara wani abu a gaba idan ya nufaci fi'ili ya zanto ta to shikenan zai iya zantowa kana din ita kadai ta wadatar ka kawo mata fa'ili kamar fadin Allah ta'ala wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisra kaga kana nan gurin zu shine fa'ilinta a nan zu ba za ka ce masa ismu kana ba domin kana din ta amma ce ba na kisa ba sai ya zanto kana a nan wurin wato fi'ili madi ne wanda yake tam zu fa'ilu ina fata an fahimta kaga a nan wurin kana ce tamma wa hiya la tadkhulu ala al-mubtada wal khabar wa innama taktafi bi fa'iliha taktafi bi marfu'iha ina fata an fahimta kamar fadin Allah ta'ala wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun فلكل واحد منهم الثلث وإن كان رجل كذا كان أنا أقول تامة رجل فاعلها هو فاعل shi kenan ba bukatan wani abu daban domin kana nan ta amma ce duk inda kana take ta amma ma'anaha alwujud in kana rajulun yani in wujida rajulun wa in kana zu usratin yani in wujida zu usratun fa nazaratun ila ma yasra fa hiya tufid alwujud ina fatan kun fahimta wato kana naqisa kenan nan gurin fi'l madin naqis yarfa al isma wa yansibu al khabar wa rabbu ismu kana marfu'un biha ismu kana marfu'un biha sababu raf'ihi wujud kana wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira wa rabbu mudaf wal kaf wanda yake kana rabbuka kaf din nan ضمير المخاطب مضاف إليه معنى مبني على الفتح في محل الجر بالإضافة مبني على الفتح في محل خفض قديرا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة هذه جملة أكم إن حرف توكيد ونصب الله اسم إن منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة سميع خبر خبر إن مرفوع به وعلى الضمة الظاهرة وسميع مضاف والدعاء مضاف مخفوض بالإضافة وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أن إتتي جملة أوكو تكرسي إن الله سميع الدعاء إن حرف توكيد ونصر حرف توكيد ونصر مبني على الفتح الله لفظ الجلالة يا زما شنو اسمه إن منصوب به يعني منصوب بإن وعلامة الظاهرة سميع خبر إن مرفوع به يعني مرفوع بإن وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والسميع مضاف والدعاء مضاف إليه مخفوض بالإضافة وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة هذا إعراب سهل جدا wannan shine hanyar yin li'irabi ko da nan gaba an baka wata jumla da ba wannan ba an ce ka yi li'irabin ta to hanyar da ka bi wajen li'irabin wannan haka za ka bi ina fata mun fahimta to yanzu waɗannan tambayoyin duk suna cikin abubuwan ba ba sai ka faɗe su ba kai tsaye sai ka je kan fa'il babul fa'il
قال باب الفاعل مم.
الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله مم.
وأقول الفاعل له معنيان مم.
أحدهما لغوي آخر طباعي أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله مم.
كما قال المؤلف مم.
وقوله الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف فلا يكون واحد منهما فاعلا مم.
وهو يشمل الاسم يشمل نعم يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالتصريح وأما التص- أما الصريح فله نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح وإذ يرفع إبراهيم وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا فأن حرف توكيد ونصب ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب وأنزلنا فعل ماض وفاعله والجملة في محل رفع خبر أن وأن
مم.
وما دخلت عليه في تحويل مصدر فاعل يكفي والتقدير أولم يكفهم إنزالنا ومثاله قولك يسرني أن أتمسك بالفضائل وقولك أعجبني ما صنعت التقدير فيه ما يسرني تمسك تمسكك وأعجبني صنع- صنعك لا يسع زي تعريف الفاعل سيتي الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله shi fa'ili shi da al'ismul marfu- marfu suna ne wanda yake marfu'i al-mazkuru qablahu fi'ilhu wanda ake ambatan fi'ilinsa kafinsa wato fi'ilinsa yakan riga zuwa wato kaman tarkibin ja'a zaid hadara muhammad qara'a ubayyun cikin ja'a zaid kaga zaid huwa al-fa'il domin ya zama marfu'i al-mazkuru qablahu fi'luhu kafin sa ambaci aikin da shi ne yayi shi wa anna al-maji'a sadirun min zaid huwa alladhi ja'a haka idan ka ce hadara muhammadun fa muhammad huwa alladhi hadara fa fi'lu al-hudur sadirun min muhammad haka idan ka ce qara'a ubayyun qara'a أبي فالأبي هنا هو الفاعل لأنه هو الذي صدرت منه القراءة هو الذي فعل القراءة فإذا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هو هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وأقول الفاعل له معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي وتشيب الشرح ذكر بياني shi mai azurumiya ya ambaci fa'ili ne a islahin nahu shi kuma yana son ya ƙara mana bayani ya ambata mana fa'ili a wato lugar larabci sannan kuma a islahi din amma ma na hukuku ba fa huwa ibaratun amman awjada al-fi'la duk wanda ya aikata ya ce fa'il duk wanda ya aikata wani aiki sai ya ce fal al-fa'il ibaratun amman awjada al-fi'la wa fa ma nahu fil istilah فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف wa qawluna al ism yanzu zai fida game da kalmomin da suke cikin ta'arifin al ismu al marfu'u al mazkuru qablahu fi'luhu zai dauke su ɗaya ne bayani akan su da yace al ism me yasa ka ce al ism yace la yashmalu al fi'la wal harf ba fa zai kunshi fi'li ba ba zai kunshi harafi ba fala yakun wahidun minhuma fa'ilan babu yanda za a yi fi'li ya zanto fa'ili babu yanda za a yi harafi ya zanto fa'ili dole sai al-ism da haka ce al-ism al-marfu wa huwa yashmalu al-ism as-sarih wal ism al-mu'awwal bis-sarih wato idan ta al-ism ya iya zantowa suna ne karara a ganin ido kamar zaid محمد أبي في قولنا جاء زيد حضر محمد وقرأ أبي فكل من محمد وزيد وأبي أسماء صريحة هذا سنن الصريح كوكم إذن الاسم المؤول بالصريح sunan da tawil da aka yi da suna na kalala tawilin sa aka yi ya zama suna na kalala kamar an kwatanta shi da suna na kalala ko an yi fassarar da suna na kalala amma sarih idan kana son ka gane al-ismu sarih wanda zai zama fa'ili fa nahu nuh wa ibrahim fi qawlihi ta'ala qala nuh wa iz yarfa'u ibrahim lafaz nuh fi tarkibi qala nuh wal ismu sarih fina nuh ismun sarihun wa kadhalika ibrahim ismun sarihun fi qawlihi wa iz yarfa'u ibrahim wa amma al-mu'awwal bis sarih fa nahu qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna awalam yakfihim anna anzalna wato yakfihim tsabanin gudun shine fi'li wanda yana neman fa'ili cikin tarkibin awalam yakfi sannan da ya fi daɗin rubutu wato yakfi ne asalin yakfi an kai shiga nan gurin kaga zai zama majzumun bi harfi a sirhi kenan da haka aka shafe mai yawo wannan himdin bamiri to ga yakfi ya kamata ana a samu mai fa'i to amma sai aka sami tarkibin anna anzalna awalam yakfihim anna anzalna sai ce fa anna lafazin anna harfu taukidin wa nasu sai kuma na shi kuma na ismuhu ya zama ismu anna kenan mabnin ala sukun fi mahalli nas wato mabni ne akan sukuni fi mahalli nas wato kaga akwai an daban akwai anna daban kai sannan kome na daban to sai aka yi idigamin wannan nunu din cikin wannan sai ko nunun ce guda ɗaya gaba daya anna wato lafazin anna kalma nawa take nan biyu akwai an daban akwai kuma na daban to yanzu yana muka magana akan an anna ta farko anna harfu taukidin wa nasu sai kuma na din yace ismuhu ismu maza ismu anna mabnin ala sukun fi mahalli nas wato an yi mata bilahi ne akan sukuni wurin da nasaba ya kamata ta samu saboda an na harfi taukidin wa nasu sai kuma mai anzalna da ta biyo baya jumlar anzalna da ta biyo baya da jumlar anzalna fi'ilun mabin wa fa'iluhu anzal mabin wa fa'il dinsa kuma asalin sa ai anzala ne anzala ko ba gaba sai kuma na wato to ka'ida idan an samu irin wannan tarkiban a cikin harshen larabci wato dan kar a sami tawali alharakat almutataliya sai a haɗe nan gurin wannan sai a yi mata sukuni sai zato ne anzalna ba a san a sami tawali alharakat shi ma huwa kalkalimatul wahida sai an mai da wannan ya zama sukuni ya zama an zalna kaga lafazin anzala menene fili ne mazi ma kuma shine me fa'il dinsa shine ma'anar fadin sa cewa anzalna fi'lun madin wa fa'ilu fi'li madin da fa'ilin sa hada da juna wal jumlatu ita wannan jumlar gaba ɗayan ta ne anzalna fi mahalli raf'i khabari anna wato ana daukanta a matsayin kamar ta mamaye wurin khabaru anna ne ina fata an fahimta anna harfu tauki na ismu anna din sai zanto jumlar anzalna fi mahalli me khabaru anna fi mahalli nasb khabaru anna fi mahalli rafi khabaru anna an gane ko wa anna wa ma dakhalat alaihi ita wannan anna din ta nan da abin da ta shiga cikin sa wanda shine mai na anna wa ma dakhalat alayhi ita anna din da abin da ta shiga cikin sa fi ta'wil masdar fa'il fa'il yakfi wato ana yi masa tawili ne gaba ɗaya su zanto masdari ne wanda yake shine fa'ilin mai yakfi an gane ko an da na da anna din ta shiga cikin ta sai a yi tawilin su da masdari shi wannan mazdarin da za a mayar da shi da za a yi tawilin su da shi sai ya zanto shi ne fa'ilin yakfi wadda kadir ga yadda za a kaddara zancen awalam yakfihim inzaluna kaga lafazin inzal mazdari ne na me na anzala yunzilu inzalan awalam yakfihim inzaluna ma'ana anna anzalna ana tawilin sa mai da shi mai inzaluna ma'ana za ta canza ko ba ta canza ba ba an canza da zafi anzalna inzaluna mene ne kuma to tun da za a iya dunkule jumlar anna da abin da ta shiga cikinsa na isminta da kabar dinta kar ku manta na shine mai ismu anna din sannan mun ce anzalna gaba ɗayanta wannan jumlar fi mahalli mai rafa'i kabar inna to kaga anna wa ma dakhalat alaihi gaba ɗaya za a iya tawilin sa a mai da su mai masdari masdarin sai zanto shine fa'ilin yakfi to kaga a nan gurin qamuhun ismun sarihun zarfu ibrahimu اسم صريح جاء زيد اسم صريح أما أو لم يكفهم أن أنزلنا جملة أن أنزلنا ليس بالاسم الصريح لكنها تؤول بالاسم الصريح وهو الإنزال إنزالنا أو لم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب أو لم يكفهم إنزالنا إليك الكتاب جملة معناها تتنجح معناها ما تتنجح yanzu misali idan ka ce muhammadu wa khairun wa khairullah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lam an tasumu khairul lakum wato wani wurin da zan faɗa muku inda shi ma tawili yake haga an sai me tasumu khairul lakum wa an tasumu khairul lakum wannan an harfu nasb ko تصوم فعل مضطر منصوب به عن وعلامة نصبه حذف النون في آخره إلى فتاة مفهمة عن وما دخل عليه في تاويل المصدر إذا كتب صيامكم خير لكم معناها تنجح أن تصوموا خير لكم صيامكم خير لكم an da abin da ta shiga cikin za a iya tawulin da mazdar ko ba za a iya ba tawulin da mazdar shi ne sai mu cire ta sai mu kawo mazdar a wajen sai mu gama ana da sun da ko sun da ba sun sama mu ce an ta so mu khairul lakum sai muka cire muka ce siyamu kum khairul lakum dan mu ana dai a wajen hukum anna an wanna ilaka kitab yanzaluna ina ba ta an fahimta yasurni an takuna shuja'an yasurni shaja'atuka yayi ko bai ba yasuruni an takuna qari'an tasuruni qira'atuka ma'ana ta ko bai ba ta kai tawilin abinda an da abinda su shiga cikin su kai tawilin su da me da masdar to kaga anan gurin wannan shine fa'ili laysa bil ismi sarih lakinnahu mu'awwalun bil ismi sarih wato anna anzalna mu ce shine fa'ili na yakfihim wannan ba suna ne sarihi ba karra amma ana iya tawilin sa da me da suna sarihi shine idan aka ce awalan sahihun inzaluna ilayka shine abin da yake nufi ko shine abin da yake nufi kun gane ayo ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل وقولك أعجبني ما صنعت التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك كذا أن وما دخل عليه في تأويل المصدر نعم sai na gaba wannan kaga yanzu ya gama maka magana kan al-ism الاسم قد يكون صريحا وقد يكون غير مؤول بالصريح جميل جدا اها وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا او مجهورا فلا يكون واحد منهما فاعلا وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدا واسم ان واخواتها فانهما لم يتقدمهما فعل البتة ويخرج ايضا اسم اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل فعل واحد, واحد ليس فعل واحد ليس منهما فعل واحد منهما م.
والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل شبه الفعل شبه الفعل قسم الفعل في نحو في نحو هي- هيهات العقيق هيهات العقيق وتتان زيد وعمر واسم الفاعل واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منهما فاعل
da ya ce al'isim ya gama kan mu al'isim sai ce almarfu'u yukurdu ma kana mansuban kaga banda sunan da ya zanto mansubi shi ba zai taba zama fa'ili ba ba da al'isimul mansub ya zanto fa'ili aw majruran ko wanda ya zanto majrur fala kullu fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan ɗaya daga cikin su babu yadda ya zama fa'ili wa qawluna al-mazkuru qablahu fi'luhu da yace al-mazkuru qablahu fi'luhu zan to kafin sa an ambata masa fa'ilinsa kafin sa an ambata masa fa'ilinsa yukhrij al-mubtada wasma inna wa akhawatiha ne ya ya fitar da mubtada kenan banda mubtada da kuma ismu inna wa akhawatiha da kuma duk inda ismu inna wa akhawatiha yake shi ma baya ciki ba fa'ili bane ba fa innahuma lam yataqaddamhuma fi'lun albatta wato domin fa'ili bai riga yesu ba almubtada dai fa'ili fi'ili bai riga yesu ba an gane ko haka ismu inna wa akhawatiha inna allaha ghafurun masalan inna zaidan qari'un masalan inna taliba mujtahidun kaga su ma dai babu wani fi'ili da ya riga waɗannan asma din ba haka babu yadda zai daga cikin sai zanto fa'ili li'annahu lam yataqaddamu fi'lun albatta sansam wa yukhriju aidan isma kana wa akhawatiha sannan banda ismun kana wa akhawatiha kana da danginta wato dangin kana sune kamar su asbaha da amsa da abha da zalla ila akhirih wasu mukada haka banda sunan kada kada da asa da sauransu kuma dangi ne mai zaman kansa wato af'alul muqaraba kenan wa akhawatiha da danginta fa innahuma wa in taqaddama huwa fi'lun duk da cewa kana da akhawatiha sunan da yake biyowa bayan su zamu ga suna ne marfu'i ga shi fi'ili ya gabace shi fa inna hadha al-fi'la laysa fi'lu wahidin minhuma sai dai wannan fi'ilin ba aikin ɗaya daga cikin wannan sunayen ba ne ba an gane ku ba aikin ɗaya daga cikin wannan sunayen ba ne laisa fi'il wahidin min huwa wal murad bil fi'li ma yashmalu shibh al fi'l mana idan idan kace kana zaidun qa'iman kana zaidun قائما lokacin da kace kana zaidun qa'iman lafazin kana ya fi'ili ne ko to yace maka zaidu ba shine ya aikata wannan fi'ilin ba kana zaidun qa'iman misali ya ce zaid ba shi ya aikata fi'ilin kana ba ya hankalinmu zai karɓi cewa zaid ba shi ya aikata wannan ya hankalinmu zai karɓi wannan ku kalli zancen sosai da sosai يخرج المبتدا واسم ان واخواتها فانهما لم يتقدمهما فعل البته ويخرج ايضا اسم كان واخواتها واسم كان واخواتها فانهما وان تقدمهما فعل duk da cewa bili ya riga ci waɗannan sunaye sunan kana da sunan kada wa in taqaddama wa fi'lun fa inna hadha al-fi'la laysa fi'l wahid minhuma ba ɗaya daga cikin su bane ya aikata wannan aikin kana zaidun qa'im kana zaidun qa'iman zaid ba shi ya aikata wannan ba asbaha zaidun qari'an amsa zaidun mariban misali amsa zaidun mariban amsa zaidun mariban ga filin amsa nan ga filin kana asbaha zaidun misali na'iman ga filin asbaha ya ce shi zai ga shi nan a yi suna ne marfu'i taqaddamahu fi'ilun wanda ya kamata ya zama mu ce fa'ili sai ce ba za mu ce masa fa'ili ba duk da suna ne marfu'i kuma taqaddamahu fi'ilun limaza li'anna hadha al-fi'l laysa sadirun min zaid ya sha bamban idan muka ce qara'a zaid an gane ko qara'a zaidun wannan qara'a annan zaid kaga nan gurin ma suna ne marfu'i taqaddamahu fi'lun illa anna zaidun huna huwa alladhi qama bil qira'a lakin zaidun huna huwa alladhi qama bil kainuna huwa alladhi qama bil masa huwa alladhi qala bil isba zaid bai sai kawo asbahi ba ya samu kansa cikin asbahi ne bai sai kawo yammaci ba ya samu kansa cikin yammaci ne bai sai kasantar da kansa ba ya samu kansa ne kasantacce a wanda ya kasantar da shi ba wai tauhidi bane ba abinda asan larabci yake nuna wa kenan ba mutum tauhidi bane ba ko kai a cikin larabcin ya ma kai ya za ka yi ka fassara kaddara mutum baya da tauhidi kawai wani mulhidi ne aka kawo ba yadda zai dole wanda hakikar zai tabbatar wani ne suke ina ba ta fahimta to wannan shine bambanci zaid ba shi wancan ayyukan ba shi ma aka yi so same su to kaga ba zai zama fa'il ba kenan wa in kana isman marfu'an wa in taqaddamahu fi'lun lakin laysa huwa alladhi qama bi dhalika al-fi'l alladhi taqaddamahu fa in hadha al-fi'l laysa fi'lu wahid minhuma wal muradu bil fi'li da aka ce taqaddamahu fi'lun din nan ko al-fi'l madhkur qablahu والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل وتوفى يا شافي فعل كما ده فعل كسم الفعل كسم الفعل كما اسم الفعل اسم الفعل wato akwai fi'ili akwai kuma ismul fi'l guda uku fi'ili madi akwai mudari akwai amri to kowanne daga cikin suna da ismul fi'l akwai ismu fi'ilin madin akwai ismu fi'ilin mudari akwai ismu fi'ilin amr wato shi ismul fi'il ba fi'ili bane ba shi yayi tarayya da fi'ili wajen dalala alal hadath amma ya sha bamban da fi'ili ta waɗansu fuskoki daban-daban bayanin zai zo nan gaba to sai a ce masa ismul fi'il kamar me yace nahwa haihata kamar lafazin haihata ba za ka ce masa fi'ili ba da idan muka na ce maka fi'ili ne sai ka ce ne wani irin fi'ili kenan madi ko mudari ko me da haka ismul fi'il ne a nan yana buƙatar ka bayyana ma'anarsa ma'anarsa shine ba'uda haihata bi ma'ana ba'uda haihata al-aqiqu domin wace ke ta wa haihata haihata al-aqiqu wa man bihi wa haihata khillun bil aqiqi nawasilu haihata haihata al-aqiqu wa man bihi wa bil aqiq wadi ne da yake gefen daura kusa da garin Madina yammacin garin madina yamma maso arewacin madina ya fito daga yamma maso arewacin madina gwalalo ne wanda ruwan ke bi a shi ne kuma zulhulaifa yake miƙato a hadal madina wanda manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa atani atun min rabbi al-laila wa qala li salli fi hadha al-wadi mubarak wa qul umratan fi hijja an turo min jakada daga wajen ubangiji na ya zo ya same ni jiya da dare yace mun kai sallah a wannan wadi mai albarka sannan ka ce umara ta shiga cikin aikin haji wato dole sai da ayi ta mutu iko kuma karari ba za a yi ifradi ba kenan ko da malikiya sun ki ko sun so kenan ba za a yi kul umratan fi hijja wato ba za a yi hijjatan wadaha ba umratan bin nufi wadil mubarak shine ake kira wadil aqiq wannan wadi din yana daura da garin madina shine shi wannan mawakin yake tuna masoyarsa a wajen haihata haihatal aqiq wa man bi kai aqiq yayi nisa wanda yake zaune a aqiq din ma yayi nisa wa haihata khillun bil aqiq wasilu wani aboki ya yi nisa a birnin akik ko kuma a gwaralan akik ko a wadin akik wanda ba za mu iya zuwa mu kai masa ziyara ba ma'ana dai haihata ismu fi'il kenan wato ba fi'ili ba ne ba haka kuma shattana zaidun wa amrun lafazin shattana wato shi ma wato ismul fi'il ne ba fi'ili ba ne ba shattana zaidun wa amrun ma'ana iftarka zaidun wa amrun kenan to kaga wannan haihat al-haqiqu kaga al-haqiqu anan fa'ili ne na me na haihat to haihat anan gulun har huwa fi'lun la ismu fi'lun ko ismu fi'lun kace masa ismu laysa fi'lun wa innama huwa a kuma shaytanu zaidun wa amrun lafazin shaytana nan laysa bi fi'l walakinahu ismu fi'l to fa'ili yake zama fa'ili ba ta kaddamahu fi'ilun aw ta kaddamahu ma yusbihu al-fi'la daga cikin abin da yake yusbihu al-fi'la akwai ismul fi'li akwai kuma ismul fa'il ga shi zai bayanin sa ismul fa'il shi ma yusbihu al-fi'l fi nahaw fi nahawi fi nahawihi aqadimun abuk fi nahawi qawlika aqadimun abuk lokacin da kace aqadimun abuka shin mahaifinka ya zo shin yana kan hanyar dawowa shine aqadimun shin mahaifinka ko zai dawo zai zo to a nan gurin lafazin qadimun ismul fa'il ne an gane ku abuka sai zanto shine fa'il ɗinsa ko kuma kabarun sabba mataddal fa'il wato sai zanto qadimun din mubtada abu khabarun sadda mataddal fa'ili ko kuma fa'ilun sadda mataddal khabar sai dai ce fa'ilun sadda mataddal khabar wato asali fa'ili ne shi wanda ya take gurbin da khabar ya kamata ya ciki me yasa aka ce masa fa'ili saboda qadimun yushbihu al-fi'la kama anna al-fi'la yahtaju ila al-fa'il wa kadhalika lafzu qadim yahtaju ila al-fa'il wa in kana huwa fi nafsihi isman lakinnahu yahtaju ila al-fa'il da haka idan ka zo babun sai dai ka ce qadimun mubtada abu sai ka ce me fa'ilun sadda masaddal khabari idan ka ce fa'ili ka ka bai wa kalmar haƙƙinta na cewa qadimun din nan yushbihul fi'la idza kana yushbihul fi'l fa yahtaju ila al fa'il lakinnahu fil waqti dhatihi mubtada'un مبتدأ إذا قولنا فاعل لنفي بحاجته إلى الفاعل لأنه يشبه الفعل سد مسد الخبر لكونه مبتدا فهو يحتاج الى الخبر وهذا الفاعل سد مسد الخبر ففي هذا التعبير وفيته بجميع ما يحتاج اليه lokacin da kace fa'ilun sadda musaddal khabar ka ba su da abin da yake bukata suna ne ko shakka babu amma yayi kama da fi'ili tunda yayi kama da fi'ili yana bukatar me fa'ili sai ka ce abu waɗannan fa'ilun ne to kuma amma kuma mubtada ne tunda mubtada ne kuma yana bukatar me khabar sai ka ce fa'ilun din nan sadda masaddal khabari kaga duka ba da labarin abin da yake bukata ka hada masa a cikin wannan ta'abirin naka shine yace falaqiqu wa zaidun ma ma utifa alaihi wa abuka kullum minha fa'ilun dukan waɗannan fa'ili ne shattana zaidun zaidun fa'ilun haka kuma amrun ma'tufun ala zaid kaga shi ma fa'il kenan ina fata mun fahimci wannan a jumlace bayan mun yi awaware menene fa'ili alfa'ili shine al-ismu al-marfu'u المذكور قبله فعله الاسم قلنا الاسم لنخرج ماذا لنخرج الفعل والحرف ثم الاسم هنا ينقسم الى كم لا قسمين هناك اسم صريح هناك مؤول بالصريح ويشمل هذين النوعين يشمل الاسم الصريح يشمل الاسم المؤول بالصريح الاسم الصريح كما في قوله تعالى قال نوح ويرفع إبراهيم فنوح وإبراهيم كل منهما اسم صريح المؤول بالصريح كما في قوله تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا إليك أولم يكفيهم أنا أنزلنا فجملة أن وما فكلمة أن وما دخل عليه في تأويل المصدر فيمكن أن نؤولها بقولنا إنزالنا أو لم يكفيهم إنزالنا إليك an gane ko mun gama da al-ism kaunuhu isman ismun marfu'un fa qulna al-marfu' li nukhrij madha al-mansub lian al-fa'il la yakunu mansuban illa al-abad wa li yukhrij madha kadhalik al-majrur lian al-fa'il la yakunu majruran kadhalika ila al-abad sai yace al-mazkuru qablahu fi'luhu قولنا المذكور قبله فعله قلنا هذا الكلام آه قلنا هذا الكلام ليخرج ماذا ليخرج المبتدا ويخرج ماذا اسم ان واخواتها واسم كان واخواتها وكاد واخواتها طبعا المبتدا لم يتقدمه فعل ان واخواتها اسماؤها لم يتقدمها فعل لكن كان وأخواتها وكاد وأخواتها تقدمهما فعل لكن قلنا هذا الفعل ليس صادر من هذا الاسم الذي جاء بعده ina ba za mu fahimta to wannan mun riga mun buga misali akan wannan to shikenan al-mazkur qablahu fi'luhu al-fi'l kuma shi ma hunaka fi'lun hunaka ma yushbihu al-fi'l hunaka fi'l ka qama yaqumu ذهب يذهب كلاهما كل واحد من هذه الألفاظ فعل لكن ما يشبه الفعل ما يشبه الفعل كماذا كاسم الفعل وماذا واسم الفاعل اسم الفعل ده اسم الفاعل كلاهما يشبه الفعل ليس الفعل لكنه يشبه الفعل فما دام يشبه الفعل فإذا يشترك مع الفعل في بعض خصائصه فالفعل يحتاج إلى الفاعل وكذلك اسم الفعل يحتاج إلى الفاعل وكذلك اسم الفاعل يحتاج إلى الفاعل لأنه يشبه الفعل ina ba ta fahimta ina ga sai mu dakata nan ko wata kalma me shiba shiba ashibahu eh a sukuni gare ta ashibuhu kenan kamar almislu ashabihu kamar almasilu التشبيه كما التمثيل يشتركان في الوزن والمعنى نعم wanne idan muka ce a kadimun abu wasu kaga mun ce da kadimun mubtada ne abu fa'ilun sadda masaddar khabar wa huwa mudaf wal kaf mudaf ilayh na'am eh ban fahimci tambayar ka ba فأتنا بهذا الجملة ونحن لا نوريه في كلام فعل ماض ناقص مبني على فتحه لا معنى قال اسم كان مرفوع عليما خبر كان منصوب كده abin ne mai sauki na tarba sai dai wadan kana Allahu aliman hakima kana Allahu ghafurur rahima kana Allahu ala zalika qadira ta fuskar ma'ana kana anan gurin masbutul zaman هي لا تدل على زمن مضى لو أنها تدل على زمن مضى لكان علم الله تعالى مقيد بما مضى من الأزمان لا يشمل الحاضر والمستقبل ما أن الله تعالى عالم به ما كان ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون Allah ya san komai kaga ba za ka ce kan Allah Allah ya kasance mai ilimi kana ya zanto wai mutum mai magana yana nufin a da ya kasance mai ilimi to a yanzu ba gobe da jibi bi kulli al-azmina wa qudratuhu shamilatun bi kulli al-azmina kadhalik wa alaikum assalam wa rahmatullah ba zai yi ba shi ne magana ya zanto haka yake nufi kafin al'ibara bila bil ma'ani bil maqasidi la bil alfas amma yana nufin cewa dan mutum ya halarto abin da yake so ya faɗa sosai da sosai ko abin da ke haifar da wannan shine tarjuma harfiya tarjuma harfiya ce da muke idan idan mutum ya zo karin ba ba ba ba ba ba sai ka ce lalle Allah mai cikakken gafara ne mai cikakken rahama ne ka ba jumlar abin da take bukata amma yanzu kai mata fassara ta baligi sai in baka wanda Allah ya kasance mai gafara mai jinka gashi ya haifar da wata abin da lafazin da ka faɗa na baki ko shakka babu na nuna ya kasance a daban yanzu amma ba wani musulmi da zai faɗa ka yanzu zuciya sai na nufin wannan ma'anar shi yasa ba za mu hukunta mutane ba da lafazin da bakin sa ya fursa tun da bisa hararo wannan ma'anar ba kwata-kwata ya fursa هذا المعنى لا يطرأ في الذهن يذهن المؤمن bayan da za a yi wani mumuni mai ladayin imani ya dauka wai Allah ya kasance a daban da yanzu ban da gaba ba mumuni zai wannan tunanin ko mun jahilcin sa to balantana ko malami to amma lamarin da ake amfani da shi na baki zai iya haifar da haka to bismillah eh me
Thank you.
اه الطلاب يا زلمه مبتدا جملة يخرجون جباء ده يصدر مصدر الخبر كده بسم الله والله بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشاعر ألا أبلغ الأحلاف عني وإسالة وبطلانها الأقسمت سموا كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يبتلي الله يبتلي الله يعلم يؤخر فيوقى في كتاب فيفتقر ليوم الحساب أو يعجل فينقل ولا وما الحرب إلا ما علمتم وضبتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها نجمة وتقر إذا ما ضريتموها فتقرنوا فتعرفكم عرك الرجا في سفالها فتعرككم فتعرفكم حرك الرحى في كفالها وتلقح كشافا ثم تسجد فتسجد
ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وببيان هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتم فلا تكتمن الله فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتبرأ إذا ضريتموها فتبرمي فتحرككم عرك الرأى بصفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتعمي yana cewa ala lafazin ala harafin da al-istifta abu da zance wa galibu ne ta bihi littabi akan zo da shi dan jan hankalin mai saurare ya bayar da kulawa sa saurara ka ji ba da hankalin ka aramin kunnan ka shine ala kuma in ma mutum da ya kai wa magana in ma biyu ne in ma uku ne duk la yasal haka in mace ce in namiji duk zaka ce ala abligil ahlata anni risalatan al ahlat wato jam'i ne na hulata fadawa waɗanda aka gayyato don yin yaƙi fadawa waɗanda aka rabawa goron gayyata na azo a rikita isar musu da risala ta saƙona wa zubiyana ha kuma fadawa yan kabilar zubiyan gaba ɗaya saƙona da nake aikawa zuwa gare su hal aksantumu kulla maksami shin ko rantse ne cewa dole sai kun yi faɗa da dukkan wani abin rantsuwa dan haka yanzu ba za ku karɓi sulhun da ake so a yi muku ba ku ja da baya ma'ana kuna so ku ba mu hanzarin cewa kun yi rantsuwa rantsuwar da ba kwa son koreware ta ne don haka sulhun da waɗannan shugabanni guda biyu ke so su yi a tsakanin ku ba ku yarda da shi ba wato akan kawo maganan al-ahlaf ko al-hulafa wato saboda su laraba kamar yadda na faɗa mana a cikin darasi na adab cewa rayuwar su galibi rayuwa ce ta faɗa to shi yasa duk wata karamar kabila da ba ta da yan dangi da yawa in tana son ta zauna lafiya sai ta yi kawance da wata kabila da take da mayaka to akan zauna ne a rubuta takardar yarjejeniya cewa mu da ku mun zama daya katli katluk hadmi hadmuk silmi silmuk harbi harbuk wato in ina yaki kai ma kana yi ina gaba da wani kai ma dole kai gaba da shi ina sulhu da wani kai ma dole kai sulhu da shi ina fada da wani dole kai fada da shi idan na yi kisan kan wani waje an ce in bayar da diya dole kai za a zo a kara kudi a bayar da diya kai ma idan kai ma da ne za a kara kudi a bayar da diya to da wannan ne kananan kabilu suke samu su sami yanci su rayu idan sun yi kawance da waɗansu kabilun da suka fi su sarrafa mutane haka kuma idan mutum ya zo gari yana bako ba da dangi ya zo neman kuɗi ko wata sana'a ko yawon sa na duniya to dole ya tsaya ya lura wace kabila ce take da zara ta yake ganin ta ta zama ɗaya sai ya je irin wannan hilf din da su kawance to irin wannan sai a ce ai fulanun halifun li bani fulan wane ai shi dan kawancan kabilar gidan su wane ne ma'ana duk wanda ya taba shi kuma ya taba su ne shine halif jam'in su da yawa hulafa ko al ahlam to da yake kowace kabila galibi in za ta yi fada kaga ai tana da kawayenta da za su taya ta fada to shine yake ta ala abdul ahlafa sanar da dukkan waɗansu da aka raba goron gayyatar ta ya fada wannan kabila ta zubiyan wancan kabila ta abas kowace ta gayyato wanda za su taya ta faɗa to a faɗa wanda suka zo taya faɗan nan wani sako na musamman daga gare ni wa zubiyana a sar da yan kabila zubiyana hal aksamtu wa kullu maksami shin kun yi wata rantsuwa ne wanda kuke ganin ba za ku raware ba da aka yi an ba ku hakuri ba za ku yadda ba fala taktumunna allaha ma fi nufusikum kar ku boye wa Allah fa abin da ke cikin zukatan ku ma'ana ku to da baki kuna son sulhu amma a zuci kuna nufin yan an koma ku sake tayar da kura kar ku kokarin ku boye abin da ke cikin zukatan ku ku bayyana shi taurin kowa shi liyakhfa wai dan abun ya koyi da sauran mutane wa ma ma yuktami Allah ya alami duk abin da aka kokarin koyi shi to Allah fa ya san shi to shine ake cewa wannan yana ɗaya daga cikin kasa'id na Laraba waɗanda ke cikin su ake samun waɗansu malami na tauhidi dan ragowar tauhidi a cikin su duk da cewa ga magudancin su da shirka da abin nan to amma waɗansu daga cikin su fitra din tujazibuhum al-fitra allati fatara Allahu an-nasa alaiha fitra din da Allah ya tsaya kai dole za ka tana dan jan mutum wani lokacin sai yayi ikirarin samuwar Allah ikirarin ilimin Allah bai tana cewa mahama yuktam duk abin da aka so a koyar shi Allahu ya alami Allah ko zai san shi dan ba zai boye a gare shi ba yu'akhkhar za a jinkirta a mutum shi fayyuba fi kitabin kuma za a rubuce shi a cikin wani littafi fayyudakar za a ajiye littafin liyomin hisabi har zuwa ranar hisabi au yu'ajjal ko kuma a gaggawar kama shi da azaba a nan gidan duniya fayyukabu a ɗauki fanfa a kansa dangane da sabon da yi idan Allah ya dama ya wancan in ya gada wa wannan ma'ana in kai wani abu ka ɗoye mummuna cikin zuciyarka kana ganin mutane ba sani ba ubangiji ta'ala ya sani ya sa mala'iku sun rubuce za a ajiye rijistar ranar tashin kiyama da ko a maka hisabi akai idan kuma ya ga dama ba ma sai ya kiyama ta ba sai kama ka da hukuma a nan gidan duniya ina abin da yake nufi ma'ana ka ganin gudun da akwai ragowa na tauhidi da burbushin tauhidi a cikin wannan fafuwa fafuwa yace wa man harbu illa ma alimtum wa ziktum yaki fa ba wani sabon abu bane ba fa sai dai abinda kuka sani kuma kuka tawa dandanar sa wa ma huwa an hadal hadith al murajjal yaki da kuke ji da gani ba fa labari ne kawai na soki burutsu ba al murajjam na gasar shi gaskiya ne yaki kuma ka kuka ba a fara wuro yaki gaske ne hasaran dukiya ma gaske ne to dan ana muku maganan ku yi sulhu ba za ku yi ba inda tsammani kuke ba ku taɓa ɗanɗana yaƙi ba ba ku taɓa sanin yaƙi ba to shine a iya hana ku ku ki hannuwa amma mutanen da kun ɗanɗana yaƙi yau shekara arba'in yaƙi ya kusa karar da ku kuma ana cewa ku yi sulhu kun ki ma'ana duk jan hankalin sai ke akan sulhu mata ta ba suha ta ba suha zabibatan duk lokacin da za ku zabular da kular yaƙi ta ba suha zamimatan to za ku tayar da kuran nan ne zamimatan tana abin zargi ma'ana da yanki ba abu ne da ake so ba kwata kwata wa tadra idza darraytumuha fatadrami wa tadra kuma yaki ta kan tsananta ta shaddu idza darraytumuha idan kun yi nufin tsananta da din yaki ta kan yi tsanani din fatadrami wutar ta kunnu ma'ana da yana nufin cewa zaman lafiya a hannunku yake haka fadan ba a hannunku yake idan kuna son ku tayar da wutar yaki duk da aka yi muku sulhu ba za ku yi ba sai kun je kun tayar da rikicin ayyaki to kuma idan kun tayar da wannan rikicin ayyaki yakin zai yi tsanani yayin da duk kuka so ya tsanani zai yi sauki kuma in kuna son ya sauki ma'ana na nufin da a hannun ku yake ku ma abota kana din shine mata ta ba suha ba su shi shine isaratu tayar da abu yayin da duk kuka tayar da yaki ta ba su azumi mutum kukan tayar da yakin ne a halin kasancewa ta abin zargi kar kuma ta yaki a cikin harshen larabci mace ce ba namiji ba alharbu ma'ana mu'annas laysa muzakkar da haka Allah ke cewa hatta kaba alharbu auzara ha bai ce auzara huwa domin ha ya udu ila alharb li'anna alharb mu'annas da haka sai ce mata taba asuha bai ce mata taba asuhu mata taba asuha lokacin da kuka tayar da rikicin yaƙi ta ba su ha zami matan wa tabra kuma yaƙin yakan tsananta ya zaɓa raitu muha in kun so ya tsanani fatabrami wutar ta kunnu ta mamaye ko ina shine fatabrami fata'arikakum arkar rahadu fi saliha nabazin sifal ba dauke da nan kalmomi na farko arraha shine dutse na nika an gane ko sifal wato bayan an kawo dutse da nika kafin a dora shi akan sa wata fata mai fadi da aka jebe sai a dora dutsen nika a kai sannan sai a dinga gurza abin da ake so a nika din sai wannan garin ya rinka zuba kan me kan wannan fatar to ita fatar ita ce sifal a cikin harshen larabci kamar faifai kenan amma dai sifal din na fata an gane ko kuma kar ku manta dutsen nukan su ba irin nawa bane wanda namiji ke yi ko kuma ɗan adam yake yi sukan samu katon dutse ne falalan dutse su sanya wannan da a karkashin sa sai kuma samu wani katon dutsen da ake daura masa itace sai ya kasance a daurawa raƙumi ya rinka dai shi yana gurza abin da yake kai da wata hanyar sananniya a wajen su yana kewayawa shine arraha shi wannan dutsen shine arraha to da yace fa ta'arika kum arkar raha al'arku a cikin harshen larabci al'ark shine addalk ko addakku nike abu an gane ko idan dukkan al'ardu dakkan dakka addakku shine nike abu ya zama gari shine al'ark kuma nan gudun abin da yake nufi mata ta ba a tsuha yayin da duk kuka zo ku tayar da kular yaki ta ba a tsuha ga mai mata kukan tayar da kuran ne a bar zargi a wurin dan mai hankali dan duk mai hankali baya san fada wa kadra idza darraytumuha idza darraytumuha in kuka so kuka tsananta yakin kuma ya tsanani kadra yakin yakan yi tsanani zin fa tadrami wutar ta kunnu ta mamaye ko ina da ko ina ta shiga kowane gida kowane gida daga gawa daga wanda aka wa hannu daya sai wanda aka wa ido ko kafa daya sai wanda aka kona musu dukiya shine fatadrami fata'arikakum sai kuma yakin ta nike ku harkar raha bi sifaliha irin yadda dutsen nan na nika yake nikewa yake nike gari bi sifaliha tare da goyon bayan sifali shine wannan fata da ake sawa a kasa to anan gurin alba da bi sifaliha suka ce ma alba bi ma'ana ba fatarika kun kama ta'arikun raka arraha ma'a sifaliha ina fata an fahimta wa talqa kishafan lafazin alkishaf wato shine dan tunkiya da aka haifa bayan watan sa shida kadai a ciki shine alkishaf a cikin wata shida kawai aka haife shi shine alkisha talqa bi ma'ana allikah dai shine haihuwa allikahu shine haihuwa fa talqa kishafan to tunkiya ta kan zama abin zargi in ya zanto cewa wato cikin duk kowace shekara za ta haihu sau biyu su a wurin su abin zargi ce ma'ana 'ya'yan ba za su yi kwari ba da za a zamanto 'yan tayi ha kuma taguwa ta rakumi takan zama abin zargi in ya zanto duk shekara ɗaya sai ta haihu ya kamata sai shekara biyu biyu ne za ta rika haihuwa don 'ya'yan su yi kwari to duk tunkiyar da ta haihu sau biyu a shekara abin da ta haifa sai a sa masa suna kisha bi ma'ana na kasashe naqis ina fata an fahimta wato alkishar kenan idan taguwa ce ta yawa kowace shekara sai a sa wa dan suna al-if'al al-if'al shi ma dai tawayayye kenan in dan rakumi ne ma'ana a shekara guda aka haife shi bai kai shekara biyu ba to a nan wurin dukkanin su wato kayan magana ne da azancin magana yake son ya amfani da shi yaki idan kuka tayar da yaki abin da zai faru shine fatta arika ku yaki idan za ta nike ku harkar raha bi sifaliha irin yadda dutsen nuka ke nike garin da yake mikawa sai fa alfata haka yaki duk za ta gama da ku wancan ya mutu wancan ya mutu wancan ayi kone kone wa talqa kishafan sai ta haifa muku yaya waɗanda suke kishafan lokacin haihuwar su bai ba ma'ana saboda tashin hankali mace tana da cikin wata shida sai ta haifi kaga dan bare zo da kwarin sa kenan ba zai zo da koshin lafiyar sa kenan ina fata an fahimta shine wa talqa kisafa sai ta samu juna biyu a cikin maza shida summa tuntat sannan kuma ta haife ta tutini wani lokacin a hakan ba ga shi yan wata shida ne kuma sai ta haifi ta gwaye ma'ana sai zanto rauni bayan rauni wato a nan gurin yana nuna galibi dan da aka haifa a wata shida baya da kwari to ina da kuma in ya zanto tagwaye ne to kenan zai zanto baya da kwari duk mai haifar da haka rashin zaman lafiya na sa mace ta haihu lokacin haihuwar ta bai ba na sa ta yi bari ma wani lokacin yaron bai kai a haife shi ba to kuma idan aka haifa muku ƴaƴa irin waɗannan ƴan tara gutsa saboda rikicin yaki to ai ba za su muku amfani ba da samuwar su da rashin su duk ɗaya ne wato daina nuna musu illolin da ke cikin yaki da ya baya da amfani gara a daina shi ina ba don gumma inda wannan yawanci kawai sai da kawo mutum kwatance domin ma'anar da wani ya hango a lokacinsa na da can a cikin sahara a daji ba lalle bane kai ma'anar ka hango ta a wannan zamanin kana dan birni ba wanda yake ta'amuli da raƙuma ko tumaki ko hawaki ba ina ba dan fahimta da wani mawakin yau ne ya buga mana misali da wajen saba bai da idan muke gani yau da gobe da mun fi fahimtar misalin da ke ciki ko balagar zancen sama da shi wancan wanda ya yi da mutanen zamaninsa amma dai kun fahimci da dai kun kalmomin to da kyau sai ce me فإمت تكاليف الحياة sa'imtu dai نعم فإمت eh فإمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أمل لك يسأل mm.
رأيت المنايا خلط أشواء من تفت تمد ومن تخفي عمر فيرمي فيهرم فيهرمي eh.
ومن لم يصانع في أمور كثيرة يبرز بأنياب ويوصى بمنزل ومن يجعل المعروف من دون عرضه يسره ومن لا يتق الشتم شتم يشتري Mm.
ومن يقضى فضل فيبخل بفضله على قوله يستغنى عنه ويؤمن ومن يؤت لا يؤمن ومن يهد قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم ومن هاب أسباب المنايا ينله وإن يرقى أسباب السماء بسلم ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ضما عليه ويندم ومن لم يزد عن حوله بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومن يغترب يحسب عد- عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم ومهما تكن عند امرئ من خليقته وإن خالها تخفى على الناس تعلم وكائن ترى من سامك لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلن يبق إلا صورة اللحم والدم وإن سفاه الشيخ لا علم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يعلم
wato akwai hikimomi a kuma tsakanin da yawa sosai sa'imtu ta kalifal hayati yace kai na kosa da wahalhalun rayuwa ta kalif wato wahalhalu a taklif wahala daya ta kalif ya zama da yawa sa'imtu ta kalifal hayati na kosa da gaji da wahalhalun rayuwa wa man ya istamani na haulan dukkan wanda ya rayu tsawon shekara tamanin la abalaka ya tsami ko shakka babu zai kosa lafazin la abalaka asalin ka mummunar addu'a ce wato kamar mutum ya rawa mutum addu'a cewa Allah sa kai rashin mahaifinka shine la abalaka to amma ba sa nufin zahirin zancen sukan kawo shi littanbihi kamar yadda sakilatka ummuka a asalin sa mummunar addu'a ce wato da ma mahaifiyarka ta yi wajinka kaga amma sukan faɗi wannan ba sa nufin zahirin zancen suna maganar tambihi da jan hankali waiwayo ba na hankalinka shi suke nufi ina ba an fahimta shi ne sa'imtu ta kalifal hayati wa mun ya istamani na haulan alhaulu da asanatu da al'amu dukkan su zuwa nan wahid la aballaka yas'ami kaga yas'ami ai asalin sa yas'am ne wato sai zanto kamar shi ne jawabi ne na sharadi man sharadi ne ya'ish shine fi'il sharti yas'am sai zanto shine mai jawabi shar amma sai yas'ami dan saboda ya dace da kafiya ta waka din tunda yana karewa ne da mimun wanda take majrura ko maksura رأيت المنايا خط أشواء لفظ المنايا جمع لنا المنية المنية هي المصيبة مصيبة إتتي المنية إذا كتي المنايا جمع سكينة رأيت المنايا خبط أشواء الأشواء وتتمت راقمي ودباتا جنيدة الدري إتتي الأشواء an gane ku khabt shine faganiyar da take idan ta tashi ba ta gani ba za ta yi ta faganiya ba ba za ta iya zan hanya mai kakkiya inda take son ta ba nan ta fada rami nan ta fada kan abin da zai amfane ta nan ta fada kan abin da zai cuce ta shine ce to yadda ta mutan raƙumi da ba ta gani da daddare take buge-buge to haka musibu suke buge-buge suke wato musibu tohowa suke kawai idan su a rufe su fada kan wannan yau gobe su fada kan wancan to kaga wannan ɗaya ne daga cikin tunani na magudanci na jahiliya domin mu a musulunci Allah ne ke kaddara komai wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaqu an kaseer wa ma asabakum musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah ma a sabon musibatin fawzi wala fi anfusikum illa fi kitabin ba abin da yake zuwa kafata ashwa ba abin da ke zuwa wato ba wai saiti shi aka yi tsawo ba yadda wata rago ba ta yi saiti ba ta fada rami to wai haka musiba ba saiti take ba kawai fadawa take kan wanda zai ya fada kansa ba kan wanda wato kaga nan gurin ko shakka babu jahiltan kudurin ubangiji ne shine ke cewa ra'aytul manaya khafta ashwa man tusibtu mithu duk wanda musiba ta sauka a kansa tumitu galibi ta kan kashe shi ne ta kan karshi wa man tukhti wanda ko musibar ta kauce masa yu'ammar aka rayar da shi wani tsawon lokaci fa ya harami har ya tsufa wato ba Allah ne ke kaddara ba ke dijiyar sa wa man lam yusani fi umurin kathiratin duk wanda bai bi sannu ba cikin al'amura masu yawa mudarrad za a taune shi bi ayyabin da haƙora wa yuta bi man sani kuma za a take shi da kofato abin da yake nufi a cikin rayuwa ba ba kullum kake fitowa kai tsaye ka fuskanci mutane ba ko dan za abin da kana ganin su za ki sai dan ka dan kauce da dabara ake kawar da su ba komai kake nufata da karfi ba ba komai kake nufata kiri da muzu ba wani abin zaka nuface shi gagga ka ture shi wani abin kuma idan kace zaka yi haka sai kai a gama da kai dole sai kayan musana almusana shine almudara ce eh ka ji ba ka ji ba ka gani ba ka gani ba shine almusana wa man lam yusani fi umurin kathiratin duk wanda bai yi dabara ba cikin al'amura masu yawa bai bi sannu ba cikin al'amura mai yawa yudarra bi aniyabi za a taune shi da hakora abin da yake za a gama da shi wa yuta bi mansimi kuma za a tace shi da kofatu to duk wanda aka taune da hakuri aka take da kokoto kuma yan gama da shi kenan wa man yaj'al al-ma'ruf min duni irdihi yafirhu dukkan wanda ya mayar da al-ma'ruf kyakkyawan hali min duni irdihi da shi zai tsare mutuncin sa yafirhu to lalle kyakkyawan halin kan zai ba shi kariya kyakkyawan hali da ba mutum kariya in dai ka dauka kyakkyawar tabi'a da kyakkyawar mu'amala ita ce garkuwa da za ta tsare maka mutuncinka to ka ba da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a na baiwa mutum kokowa ta zare masa mutunci shine ya firhu ayya fadhu wa man la yattaqi wa man la yattaqi shatma yastami dukkan wanda ba jin tsoron zagi to ba za a zage shi ma in dai kana tare ka bude baki ka zage wani ka zage wani kai ma wata rana wani da kawo baban ka ambaci sunan sai zage shi duk wanda ba jin tsoron zagi to za a zage shi to duk wanda yake jin tsoron zagi shine kada zage mutane in baka zaga ba za a zage to amma matukar ka zaga to za a rama sawon wanda ka zaga din ya rama da kansa ko kawai a samu wani sai fadan ya biya a samu wani sai fadan ya biya wannan tana faruwa wato bambanta da wani dan uwa da muke faruwa lokacin na wajen 1986 ne ɗan raka shi yana karantarwa a gurbe zai shiga mota ya tafi gurbe zai shiga mota sai haka ake rigima da fasinja wani ko irin bokayen nan ne da shi ake rigima da ana ta ba shi hakuri yaki hakura har an shiga mota ana ta zaune dai shi wallahi ba a rigima da shi shi ba dai dan da mace ta haifa ba shi kaza kaza kaza shi da an san shi ba za a ci mishi mutunci ba sai ma hakuri ake ba shi yaki hakura wannan dan uwa da muke tare da shi dama tun lokacin yana cikin wanda ya tsara kowa zafi a cikin tafiyar sunna sai taso daga inda yake zo same shi ce malam ni na san ka kana ta cewa ba a san ka ba a san ka ba a san ka ba dan haka aka maka abin da bai dace ba ni na san ka sai ce ni waye ce kai ne banza yace banza banza ya ture mata hanci ce kana ta cewa wani abu nan wani an san ka ni na san ka kai ba kowa ba ne kai banza ne kaga ya sai fadan yabiya ko mutumin ne lakwas sai ka koma na jin tausayin shi da kuma na jin tsoron shi in kawai ka zo kana ta wani abin nan kai ne za ka yi duk abin da za ka yi ka je ka yi kawai ka tsaya kana wani tsoro kana nan bambara kuma wani boka wani shirfi ومن يخذ فضله فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويزمني ومن يخذ فضله duk wanda ya kasance yana da wata rara ta dukiya fa yabkhal bi fadlihi kuma sai yake rowa da wannan rarar dukiyar al fadlu shine duk abin da da dukan bukatarka ka ga bukatarka ta dole rayuwa abincin sura to da abin da ya hau kai to ai daga cikin ku ne kake ihsani ka kyautata wa wadansu to kai sai kai rowa duk wanda yake da wata falala ta dukiya ce kuma yake lowa da wannan falala ta sa ala qaumihi bisa ga mutanansa yustagana anhu to mutane da karshe ba za su wadatu su kyale shi kawai wa yuzmun kuma dole za a zarge shi a rinka ambaton su da tarihi mara kyau wane ai marwaci ne wane ai makobari wato da abin da yake so ya ce in kana gudun zargi to sai kana tsayin kyauta amma in ka zama marwaci to dole sai an zarge ka ومن يوف لا يغمم ومن يود قلبه إلى مطمئن البر إلى مطمئن البر لا يتجمجم yace wa mun yufi la yuzmam dukkan mutumin da yake cika alkawali la yuzmam ba za a rinka zargin sa ba in dai mutum mai cika alkawali ne ba za a zargi shi sai ai wani ne cika alkawali ai wani baya magana ta shi ai wani magana ɗaya gare shi zance ɗaya ne shine la yuzmam ba za a zarge shi ba wa man yuhda qalbuhu ila mutma'innil birri duk wanda aka shiryar da zuciyarsa ya zuwa ga matattara ta albirru shine ihsani zuwa ga mutane la ya tajamjami to baya taraddudi cikin duk abin da zai yi ba a kai kawo zai magana kansa tsaye ba za a kare ta shi ba ومن هذا أسباب ومن هذا أسباب أسباب المنايا ينله وإن يلقى أسباب السماء بسلم هذا بمعنى خاف ومن هذا أسباب المنايا dukkan wanda yake jin tsoron sababba na musiba yake jin tsoron rigima yake jin tsoron fada ya lallahu to shi ko musiba ta fadawa kansa wa in yarka asbaba samai bi sullami ko da ya so ya kutsa cikin kofofin sama da wani tsani da zai hau ya gujewa musiba sai musiba ta fi shi ko abin da yake nufi musiba ba jin tsoron ta in kana jin tsoron ta ta fi binka gara kawai ka fito ka ce ka ka taho ku haɗu to sai ta kauce wato da yawa daga cikin jahiliya suna da wannan tunanin su suna ganin mutuwa ta fi ta fi kama wanda ke jin tsoronta in baka jin tsoronta ka fi daɗewa a duniya haka tunanin da yake ba su ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي ومن يجعل المعروف في غير أهله دكا وندي إحساني كا وندي بيتنسنتا أي مثلا إحساني با yakun hamduhu zamman alaihi yaban da ya kamata a masa sai ya rikice ya zama zargi don ka zuwa da kyauta ga wanda bai cancanci a masa ba sai daukar koran sa kake ji a yi wani ya san za mu yi tsiya da shi sai ya bani yanzu hakan da ya faɗa yaban ka ya ko zargi ka ga amma da bai sai ka wanda ya kyauta yanzu kuma zuga abin da ya maka kenan to kai ihsani ga wanda bai cancanta a masa ihsani ba ya kamata ka duba yanzu ka ihsani wa ya cancanta a masa wayan dami karshe shi wanda ya isanin kuma ya zo na nadama da gaba da na sun ba da ban ba shi ba kaji ma abin da ya faɗa wai na jin tsoron sa wa man lam yuzud an audihi bi silahihi yuhaddam wa man la yazlim min nas yuzlam dukkan wanda bai kare tafkinsa ba da makaminsa tafki shine ruwa yawanci tunda suna da wahalar ruwa duk inda mutum ya samu ruwa ya dan kwanta an ruwa bangaro daga kan duwatsu ya kwanta a wuri sai ya kewaye shi don ya rinka amfani da shi da dabbobinsa to a irin wannan wajen ruwa din wani lokacin ana yaki saboda suna da wahalar ruwa to shine ce duk wanda bai dauki makaminsa ya kare tafkinsa ko kududdufinsa ba yuhaddam za a zo a lalata masa shi don wani sai zo koro dabbobinsa su sha kuma su yi tawata da ruwan su lalata kawai don ya wulakanta ka amma iya san kana da takobin ka rike ba yadda zai da kai da ya hango sai ya kwana shine wa man lam yazud an haudihi bi silahihi akan ce zada yazudu ay dafa ay yudafi kenan zada an haudihi bi ma'ana dafa an haudihi ya kare tafkinsa ko ruwansa kar a zo alata masa bi silahihi da makaminsa duk wanda bai haka ba yuhaddam za a zo a rusa masa shi wa man la yuzlimu an-nasa yuzlimi duk wanda baya zalunta mutane ko za a zalunce shi kaga wannan tunani ne na jahiliya su suna ganin cewa in kana son wato kar a zalunce ka to a san kai ma azzalimi ne amma ita magana kana wani hakuri hakuri to dole za a zalunce ka amma an san kai ma dan takihu ne to dole za a kauce maka wannan shine abin da suke rayuwa a kai ko ka zama gula ko gula su yi gaskiya ko shaka babu usulubi na jahiliya eh usulubi na jahiliya wa man yaqtarib yahsab aduwan sadiqahu wa man lam yukar wa man la yukarrib nafsahu la yukarrabi wa man yaqtarib duk wanda ya bakunta ya bar garin sai je garin da ba nashi ba ya bar kasar sai je garin da ba kasar shi ba yahsab aduwan sadiqahu sai ga dan adawa sai ya tsammana abokinsa ne kawai dan ya ga masa dariya a ido saboda ya dade ba ya da gwaji a cikin rayuwa ba ya da tajawar na rayuwa wa man la yukarrim nafsahu la yukarrami duk wanda baya mutunta kansa ba za a mutunta shi ba in ka wulakanta kanka sai mutane su wulakanta ka amma in ka tsara mutuncin ka sai mutane su mutunta ka وما ما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تولمي خالها بمعنى ظنها خليقة بمعنى طبيعة وما ما تكون عند امرئ من خليقة duk irin yadda wata ɗabi'a ta kasance a wurin mutum wa in khalaha takfa ala nasi ko da ya tsammanin wannan ɗabi'ar na boyuwa a mutane ba su sani ba to ulami za a zo a gane wannan ɗabi'ar sai ya ta boyo gani shi duk ba gane shi ba shi kuma kowa ya san labarin su shi bai sani ba duk abin da kake yi yadda duk kai kokarin ka koyi sai ya bayyana ga mutane wannan kuma ka rayuwa take ko shakka ba wa ka'in tara min samitin laka mawjibin ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi lisan al-fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami lafazin ka'in wato ana amfani da shi lidilala al-kasra kamar kinaya ce anil adad kasir wa ka'in tara yaso da dama zaka ga min samitin laka mujibin mutumin da zai shiru baya magana sosai a cikin mutane mujibin kuma ya burge ka saboda shiru ɗinsa baya da surutu shine sai ce ziyadatuhu to karuwar mutuncinsa au nakasuhu ko raguwar mutuncin fit takallumi ranan da ya magana ne ka san idan mutum ka gan shiru shiru sai ka ɗauka aka ba dama ne ba duk yi maka kurjini to guri ya magana tukuna ba shi ne wai ko abuwa ni ba ne ko wane ne ya je ya zauna majalisi yana ba da karatu sai wani mutum ya shigo da kaga shiga shi shigan malamai da kwarjini da komai ya zo ya zauna abu ne fa abu ne fa ma dai yana tsare tsare yake fatawa ina jin tsoron wancan fakar wancan fa ko wani babban malami ne wata rikici har zuwa lokacin da wani ya daga hannu yake ce masa yaushe ne ake salatul fijiri sai yake ce masa bayan alfajir ya keto kafin rana ta fito a wannan lokacin ake salatul fijiri kuma ake yin sallar asuba sai wannan na kusa da shi yace to akar maka lau idan fa ranar ta riga alfajir fitowa sabuwa ni bai ce a tun da rike don tsoro ba je shi ko da tun da hankalin sa ta sai ke yana ganin wannan buki na babban malami ne ce to dan ranar fitar ga alfitar fitowar ce subhanallah yace mara abu ali ba yake kafa sai dai ke so ashe ma dai abun ne to shine wato su laraba a wurin su bakin mutum shine dan adam baki da harshe baki da zuciya kai idan mutum yana da harshe da zai magana yana da zuciya mai haddace abu to shine dan adam sai ce so da dama za ga mutum yayi shiru sai ya burge ka to kare saurin burge ka ziyaratuhu aw naksuhu fi takallumi karuwar mutuncin sa gorogowar mutuncin bari ya magana ka kuda lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu in ka samu mutum saurayi wanda ya san ya kamata to rabinsa shine harshensa rabinsa shine zuciyarsa wannan yi buka illa suratul lami wad dami ba abin da rike kuma gangan jiki sura ce kawai ta jini da tsoka wanda wannan a jikin rago ma akwai jini da tsoka da jijiya ba to abin da dan adam ya shawo ban shine bayani harshe kenan خلق الانسان علمه البيان خاصية البيان ta dan adam ce sai kuma zuciya wanda take tunani dan haka wa inna tafaha shaykh la hilma indahu yace in dai ka ga dattijo yana wauta to babu sauran tunani da zai biyo baya fa har ya mutu ne kuma yana wauta wa innal fata ba'da safahati halumi amma in ka ga yaro saurayi yana wauta to bayan wauta din lokacin hankali zai zo masa nan gaba dan shekara 20 din ya wauta zai ka damu da yawa daga nan zai nuna zuwa 30 35 sai ga ya daina amma dan shekara 40 yana wauta ai shi ke da ya tafi kenan haka zai tafi boye shi rana zai dawo kuma ma'anar abin da yake so ya sai maka in ka ga yaro na wauta kan wautar su da ka zai nuna a cikin rayuwa ya daina amma in ka ga dattijo dan shekara arba'in ko hamsin yana wauta to wannan fa babu ranar da zaka zai ce kuma zai hankali ya tafi kenan haka ma'ana dai kalmomi ne wanda suke na hikima abinda kawai za ku matsa kanku shine mufradat lafazin su al'ark mun ce shine addakku nika abu sifal mun ce fata ko da ake abin nan akanta وتبرى إذا ضريتموها تبرى تبرى إذا ضريتموها أي تشتد إذا شددتموها فتبرمي أي فتشتئل وتتقي الكشاف ممكن شيني cikin da aka haifa bai kai lokacin haihuwa ba ko alhaul astana ra'aytul manaya almanaya jam'i ne na almaniya wal maniyatu hiya al musiba shike nan yudarras daga abdirsu ne abdirsu sune hakoran da ake kira turami galibi dan adam yana da hakora 32 ne to biyan gabadin nan na sama da na kasa suna ake kira as-sanaya daya anan na sama da na kasa da daya anan sama da kasa hudu kenan suna ake kira ar-rubaiyat sannan wanda ke bi musu daya anan sama da kasa daya anan sama da kasa suna ake kira al-aniyat to kaga idan ka hada goma sha biyu kenan ko to sauran da suka rage wato ainihin nan goma nan goma suna kira al'adrat guda ɗaya abdirsu na biyun jam'in sa al'adrat shi ne yudarras sai a taune shi da haƙoran da suka fi kowanne karfi dai idan mutum zai fasa abu mai kwari zai cika shi da haƙoran gaba ne ko da gefe da gefe saboda sun fi kwari shi ne yudarras bi aniyabin wa yuta bi mansimi al-mansib shine kofato ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ذا ذا وداتو da mutum a barshi wa yuzmami wa man yufi la yuzmam wa man yuda qalbuhu ila mutma'inna albirri la yatajamjami la yatajamjam bima'ana la yataraddad wa man haba asbab almanaya ay man khafa asbab almanaya yanallahu wa man yar wa in yarqa asbab as-sama'i bi sullami sullam shine sani ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومن يقترب الاقتراب كجيغا دندا بانا كوتينا الاقتراب دغا الغربة ني ko algarib al-iztirab mutum da ya fita garin da ba nashi ba ya sab aduwan sadiqahu wa man lam yukarrim nafsahu la yukarrami wa ma ma takun inda mri'in min khaliqa al-khaliqa ita ce الطبيعة والثدية وإن خالها أي وإن ظنها تخفى على الناس تولمي وكائن ترى يعني كم ترى دليل كم ترى كائن ترى من صامت لك موجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم وإن تفاهة الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يعلوم sai mu takaita haka sai lokaci na gaban Allah kai mu wa alaikum salam ai shikenan sai Allah kai mu gobe lokaci ya riga ya tafi ai ina jin lokaci bai ragowa ba akan namin akan nahu kullum za a fasara kai da kenan gaba da ko kar ku manta game da gangamin magariba da aka ce yau ko duk wanda ya je ko ina ya sanar da yan uwa Allah shi taimaka